أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na rashi da kullu za mu tashi a shafi na 26 kaifa yaqbidu malakul mawti ruhan bil mashriqi wa ruhan bil maghrib fi an wahidin ومرة ثانية يسأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت كيف يقبض نفسا بالمشرق ونفسا بالمغرب في وقت واحد فعن أشعث بن أسلم قال سأل قال إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال يا ملك الموت ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع بأرض والتقى الترجمان كيف تصنع قال ادعو الارواح باذن الله فتكون بين اصبعي هاتين قال ودهيت له الارض فتركت مثل السقف يتناول منها حيث شاء وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابراهيم عليه السلام رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في جوف البيت فقال من أدخل داري فقال أدخلنيها ربها قال إبراهيم أنا ربها قال أدخلنيها من هو أملك بها منك قال فمن أنت من الملائكة قال أنا ملك الموت قال أتستطيع أن تريني سورة التي أتقبل فيها فيها روح المؤمن قال نعم ثم التفت إبراهيم فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب رائحته فقال يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا سورتك لكان حسبه ثم قبض روحه صلى الله عليه وسلم ثم قبض روحه صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى التقى ملك الموت بأبي الأنبياء عليهما السلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ملك الموت يا رب إن عبدك إبراهيم إن عبدك إبراهيم فزع من الموت فقال قل له القليل إذا طال به الأمر اشتاق إليه آه فبلغه فبلغه قال نعم يا رب قد اشتقت إلى لقائك فأتاه ريحانا فشمها فقبل فيها آه ملائكي يايا ملائكة مدوى يكي كبرن mutane a lokaci guda wani yana gabas wani yana yamma wani yana mahudar rana wani yana mahadar rana wani yana kudu wani yana arewa wani na Najeriya wani na China na wani na Malaysia na wani na can kasa daban-daban kuma sai ka ga lokaci guda kuma dai mala'ikan mutuwa ce daukar ransu shine sai ya tambaya kaga za mu za mu samu ilimi kuma a lokaci guda can an yi accident can an yi karo can an mutu a asibiti can na dinan kuma dai shi ne dai shi ne mala'ikan mutuwa shi ne shi wani karo na biyu annabi ibrahim alaihi salam ya tambayi mala'ikan mutuwa ya ce yaya ne kake ɗaukar ran mutum wani yana mafadar rana wani yana mafutar rana kuma a lokaci guda an samu daga ash'af ɗan aslam yake cewa ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alayhi salam ya tambayi mala'ikan mutuwa yace masa ya kai mala'ikan mutuwa ya kake yi ka dauki ran mutum wani na gabas wani na yamma kuma ga lokacin mutuwa daya lokacin haduwa daya ya kake ne sai malaika mutuwa ya ce annabi Ibrahim yace ai ikon Allah abinda nake yi kiran rayukan nake yi da ikon Allah na kira su kawai sai na su ka haɗe na tutuniya a gabana tutuniya ba wanda zai biya wataƙila ba za ka gane ba idan aka baka wake kwaya goma sha biyar wake kwaya goma sha biyar aka zuba masu a plate na aka ce ga sunan kashi kana ga wani gwace ne zai goye ma na wanne ne zaka neme shi baka gan shi ba na ba kowa ko haka jin rayuka duniya suke a gaban mala'ikan mutuwa ajima mun gane ka san je ba wani da zai je ko ya dan zaka dogo ya so ka je ka dawo ana nan Honda control ba wani wanda yake buye masa ba wani wanda bai san inda yake ba mu ne muke da wurin da muke buya su mala'iku ba wanda yake buya ko a fili kake shi da yake sai ya goda masa kuwa da ya sa hannunsa sai ga rayuka kafa shi a hannunsa yace sai aka bude masa aka gwada masa kasa ga kuma rayuwar yadda ka san faranti haka nan ga rayukan gaba daya da aka sai wanda ya ga dama ya dauka wanda kwanan ke kare Allah ya bashi izini na sai a dauke shi yasa ai nake cewa maganar mutuwa wanda yake tsallatin lakar ya mutu yana wahalar da kai na wallahi kai haƙuri ne kuma ba za ka mutu ba ma kana na abin na al'adun muna nan insha Allah za mu na za mu daɗe in Allah yadda na ba wani abu kawai abin da ɗan adam zai kudurta shi ne in ranar ta zo bayan da zai iya abin da za ka in ka san wannan ga abubuwan da sauki wani wayo wani ina ne wani asibiti wani wajen likita wani japan wani germany wani italy duk inda aka yi ka sai da da gawa shi ne karatu ba inda aka iya in dai ranar ta yi ta tafiya shi sa sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa dan adam ma gaba daya a lissafin kwanaki sa na duniya kwana biyu yake ne yace dan adam kwana biyu Allah ya bashi aka ce yaya kwana biyu yake yi mana yace da kwanan da ba zai mutu a ciki ba da kwanan da zai mutu yace su kenan kwanakin dan adam yace duk kwanakin ka wanda ba za ka mutu ba ka saki jikin ka komai ba ba za ka mutu ba yaki ba komai ake kana nan ba ku ga Falastin ba a cikin gurgujen kasa a cikin jini a haɗe a cikin bama bane yana yana nan lafiya lau ko kurjewa bai wanda Allah zai rubuta mai wani kuma yana can a wani waje hankali kwanci ya ci kaji ya yi zuwa ne kuma ya mutu inda ake yaki mutum da mutum inda ake zaune tsalo sun ya mutu haka ne yake saboda lokaci idan ya cika wani kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ko kowa mun man lokaci bi Allah lokacin yayi shi kenan ba gaba babu baya akan da roƙi mu mala'ikan mutuwa ya ɗan yi haƙuri amma wannan roƙon baya bi duk wanda ya ga mala'ikan mutuwa ta ya nemi da ya ba shi lokaci Allah a cikin alƙur'ani ya gaya mana roƙon da mutane suke yi mafi yawa shine a bar su su je su yi ta sadaka su je su yi ta sadaka ba sadaka ɗaya ba ba biyu ba ba uku fa as sadaka na sadaka ɗaya na bin ɗaya kai da wannan mutumin da mala'ika mutuwa ya zo ya tirke shi ya ce dan Allah ya yi haƙuri ya ba shi dama ya sadaka ya ce to je ka minti biyar kai da za ku haɗu da wannan mutumin kana gano zai ba ka na kana gano zai ba ka in kuɗi zai ba ka Allah sai wani ya baka biliyan goma in yana da ita sadaka ce fi sabilillah na eh saboda ya san ana jira shi za a na sai gani da kamar kan da yake ma ka tun sana da fi sabilillah saboda ya san ana jira shi amma Allah ya ce ba za a yi haka in dai aka tirke mutum ba za a kyale shi na wannan sadaka to ai su ba turke su akai ba na o sadaka to masha Allah ba gaskiya suna yi musamman da da wata kila ya dan dade eh da gaskiya suna yi musamman bakakken mu ma da suka zauna a wajen kuma sukan yi ma ba sa son ka gansu ba ka san ba ka san ba ka san ka san waye akwai wanda ya taba dalibi ne ya je yana karatu shi yake ba da labari yana da asuba ya zo yana nafila ma da ya zo sai ya zo cikin abin nan ya ajiye masa yan leda tun wancan kuɗi na da wajen dala dubu ashirin da biyar dala dubu ashirin da biyar ka gaya kuwa yake je gane garin dan gane ne ya kyankyare gida na karatu ya yi daɗi na eh ya ce kan haka suke yi ba zai bari ma ka ga idan shi bari in ka gani ka ce ka gode eh haka suke yi to kaga mu ne wani yana ba wani sadaka zai ce ya na daina ba shi baya gode mu wai baya godiya har shi ke na an daina ba shi ai ba dan shi ka ba da ka ba ka bashi wanda zai biya ka yana dan shi ne Allah na shine inna ma nutimu kulli wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakamu min rabbina yawman abusan kam qarira fawqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum najratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira kaji sakamakon da mutum yake sadaka dai ba idan a gode masa ibn abbas yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa annabi ibrahim alayhi salam ya kasance mutum ne mai yawan mai kishi kuma yana yana da gida wanda yake bauta a ciki idan ya fita sai ya kulle gidan wata rana ya dawo ko sai ya ga wani mutum a tsakiyar gidan yace ah kai malam waye shigo daga gidana sai yace masa mai gidan ne ya shigo da ni yace masa ai ne mai gidan sai yace a wanda ya fi ka mallakan gidan wato wanda ya ba su aran gidan na shine ya shigo da ni yana jin haka sai ya gane mala'ika ne sai ce kai kai a cikin mala'iku kai wani mala'ika ne wato magana maganar mutum ya gane ba mutum bane yace kai wani malaika ne sai ce ni malaika mutuwa sai yace a to ina son ka gwada ni yadda kake dauka rayuka mumi yadda kake dauka ran mumi kawai nake suka gwada mu zaka gwada mun sai yace eh zan gwada mu annabi ibrahim yana dan juyawa haka yana jiyowa kawai sai ya ga wani saurayi ya ga wani saurayi kyakkyawa ya yi ado ya yi kyau can ya yi kyau kyakkyawa sosai na bature handsome eh ya yi ado ya yi kyau shi ne sai ga ya sa tufafi mai ga shi ya sa wani turare mai kaishi annabi ibrahim ya ganshi shine sai yace wato ya gwada masa yanda yake zuwa wajen daukar mu'mini kenan shine sai yace a kai malaika mutuwa to ai ko mu'mini a ce mu'mini bai samu komai ba ma sai darajar ganin hotonka darajar ganin surarka yace ai wannan kawai ya ishe shi ma balala ya ishe shi balala saboda irin kanda zai take zuwa da shi wannan kawai ya ishe shi alfahari Allah ya sa ya zo mana haka kai kuwa kaga wanda zai zo ma baki da guduma Allah ya kiyaye ai kaga ba sai abun tsoro yace wannan kawai ya ishi mumini na wato abun munna abun farin ciki idan ya ganka a wannan sura shikenan sai aka dauki ran Annabi Ibrahim alaihi salam wani lokaci Annabi Ibrahim ya haɗu da mala'ikan mutuwa kamar da aka samu daga Ibn Umar yadda Allah ya kara tabbata gare shi ke cewa mala'ikan mutuwa ya ce ya ubangiji bawanka Ibrahim yana jin tsoron mutuwa in ya ga yana jin yana jin yana firgici sai ya ce ka ce masa ba ya san haduwa da mu shi ba da ɗayan mu ne ba wato za koma wajen masoyi zai da wajen masoyi shi kuma me na matsala kana san Allah ko na to za ka je wajen wanda kake so ba matsala ai Allah ya samu mu Allah yana son mu eh kaga shi kenan dan adam ya more kasu idan kana san Allah Allah ma yana san ka nan abin morewa ta kai morewa shikenan to zaka koma wajen masoyin da kuma ina kake da matsala ai babu baka da damuwa saboda Allah ya riga ya jarrabe mu da san duniya ne amma duniya gidan wahala ne wallahi Allah ya jarrabe mu da rayuwa kuma jarrabawa ce amma gidan wahala ne in ka kalli sai kin dan adam kawai shi haka Allah ya yi da kare kalakalin insana fi kabar Allah sai mun halitta dan adam a cikin wahala haka nan yake kalli dan jariri in haife shi da kuka yake zuwa yau shi na ciwo yau ya kware yau yana ja ruwa ai yana ta kuka har ya dan girma na ya dawo yana tafiya ana murna ya shiga makaranta ya gama nazari ana ta wahala ya shiga firamare ya gama an ya tafi sakandare ya gama ya je masu ya gaba sai ya zama ana maganan wahalar neman aiki na ya samu aiki ya yi aure shikenan ya kama hidima na yaro na ya zama hidima shi ma yadda aka baban shi yayi shi ma ya dora na shi ma haka yana nan yana wannan tafiya fa ga tsufa tana ta tahowa ga rashin lafiya yana ta bin mutane ga bacin rai yana ta bin mutane ga bakin ciki ga jarabawa haka nan ake ce har akai hakare wannan wanda ma yayi yayi sa'a kenan yana yana bin Allah ya ma samu aiki akwai wanda bai ma samu aiki akwai wanda ya tazo da irin aiki shekaru da yawa yana ta yawo a garin nan bai samu aiki ba wadda shekarar sa ishirin yana neman aiki a ce wasu wani dama da ke kake yankawa a shekara ashirin nan na? eh da ka samu wani abu da da ke kaje kana siyarwa misali nake na? da haji ka ga wannan yadda zuciyar samari take cewa in mutum ya yi makaranta sai aikin gwamnati ya kamata a yi ta mutuwa a yi cire tunanin mutum cire shi gaba ɗaya baya cikin abin nan ba dole sai kai aikin gwamnati ba kuma gwamnati ma ina za ta dace ka aiki tunda yanzu kowa ma masu makarantar sun yawa makarantar sun yawa ka duba lauyoyi za ka mu ga lauya sai ka sha wahala amma yanzu shekara ya yi su ake sai ka ce duk garin faɗa za a yi ta yi ana ta ƙara ana nan duk garin haka abin yake da kaga mutum zai nemi dan wani abu yayi ta dan sana'a yana kuma tafiyar duniya yanzu tana neman canzawa yanzu duniya ba sa alfahari da yawan karatu sun ba alfahari da yawan me ka iya yi na haka tafiyar duniya take yanzu ana dawa da yawan raba wani kai profesa ne wani kai waye duk da wani me ka iya ne za ka yi sai ka ga dan sakandare yana ta samun kuɗi profesa ba ya samu saboda shi ya san yana yin wani abu kuma ka kalli ko kwamfutar nan ka gani yara da suke ta kokarin computer science computer science idan ka kalli kwamfuta gaba ɗayan ta ka tsaya kamar ta kallo na basira ba komai a cikin da na nuhu ba kawai da wayo ne da hikima da dabaru na da ko wannan aka ta cakuɗa hatta wajen koyar da karatu in kana bibiyan karatu zaka kawai dabaru ne ake mun murkuda abu ake ta fiti ya zan a baka wahala ka kanka akwai wani abu da za ka yi amma in ba haka ba a cikin wata guda duk za ka iya kwamfuta da kayan cikinta kai har haɗa ta sai ka iya amma da salon ba za a koya ma haka sai an ɗauke ka misali a ce ana son wuta ma ke za ka to in an ɗauke ka sai a so mu tafiya da kai su leja na abu da kai bayan zuma rau haka ake saboda in an kaje nan za ka raina abun abun ya yi amma haka sai a yi duk dagula shi ya sa yara masu basira a yi in ka sami yaro mai basira ko bai makaranta ba zai iya kwamfuta ya iya ta fiye da wanda ya makaranta ma saboda shi naki gadan gadan ya iya ya haddace ta kawai yanzu za ka kayan cikin nata da hanjin cikin nata da da kwakwalwar nan da abubuwa ne ba ba wasu abubuwa ne wanda su gagara a san su ba to shine ibn umar yake ba da labarin cewa annabi ibrahim yake ya kai ya mala'ikan mutuwa kai yace kala malakul maut mala'ikan mutuwa yace ya ubangiji bawon ka ba ya ya fargita daga mutuwa sai yace ka ce masa ai wato badadai ya kamata lokaci yayi sha'awa na haduwa da wato matoyinsa shine sai ya gaya masa sai yace gaskiya ne shikenan sai annabi Ibrahim ya dawo yana jin sha'awan haduwa da Allah madaukakin sarki sai aka ba shi wani turare da annabi ibrahim ya ce kaka wasu kenan sai aka zara rai aka da sa'ati min hayati sami karshen rayuwar annabi ibrahim alaihi salam qala ahli tarikh wa siyar lama arada allah ta'ala qabda ruhi ruhi ibrahim alaihi salam arsala ilayhi malakal maut fi surati shaykh harab وكان إبراهيم كثير الإدعام يدعم الناس ويجيبهم آه فبينما هو يدعم الناس ويجيبهم إذا هو بشيء كبير يمشي في الجادة فبعث إليه بحمار فركبه فلما أتاه قدم إليه الطعام فجعل الشيخ يأخذ اللقمة ويريد أن يدخلها آفاه فيدخلها في عينه مرة وفي أذنه مرة ثم إذا أدخلها بفيه وحصلت في جوفه خرج من دبره وكان إبراهيم قد سأل ربه ألا يقبل روحه حتى يكون هو الذي يسأله, يسأله الموت فقال للشيخ حين رأى حاله يا, يا ما بالك يا شيخ تصنع هكذا فقال يا إبراهيم من الكبر من الكبر فقال ابن كم أنت قال كيف وكيف فحسبه إبراهيم فحسب إبراهيم أمره فوجده يزيد على أمره بسنتين فقال له إبراهيم إنما بيني وبينك سنتان فإذا بلغت أمرك صرت مثلك قال نعم فقال إبراهيم اللهم قبضني قبل ذلك وقام الشيخ فقبض نفسه وكان الشيخ ملك الموت وكان إبراهيم آه وكان إبراهيم آه وكان عمر آه وكان عمر إبراهيم مئتي سنة وقيل مئة مئة وخمس وتسعون سنة ودفن عند قبر سار ملك ما بتا تاريخ أنبتا da masu kira cewa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi nufin karbar ran Annabi Ibrahim sai ya aika mishi mala'ikan mutuwa amma a surar tsoho tsoho tukuf tukuf tukuf sai annabi ibrahim kuma shi annabi ibrahim ya saba duk wanda yake wucewa ya ganshi sai kira shi ya ci abinci wato yana yana tarban baki yana ci da baki sai ya ga wannan tsohon yana tafiya da gandagar sai har ya ce ga wancan tsohon akai marjaki ya hau saboda yadda yake tafiya hankali aka kai masa jaki ya hau ya gara su lokacin da ya zo sai annabi Ibrahim ya zuba mar abinci to sai tsoho bako yana daukan abinci yana so zai shigar da shi baki sai ya sa abinci a ido in ya sa abinci a ido sai annabi Ibrahim sai ga abinci ya shige ido in ya sake ibo abinci sai ya sa a kunne sai abinci ya shige kunne to ka ko kai sai bako zani ka ga na iba abinci ya sawa ta ido ai kaga akwai matsala akwai damuwa to shi ma annabi Ibrahim da ya ga wannan abin shine sai kuma in ya zuba sai ya shiga cikin nasa sai kuma ya fito da shi ta duburansa to kamar ma gida amma yadda ya saki haka yake fitowa ha shine sai to dama annabi Ibrahim ya roki ubangiji cewa shi abin da yake so kada Allah ya roki ya karbi ran sai shi ya ce to a dauke shi sai shi da kanshi Allah ya ce Allah Allah ya kale shi sai shi da kai shi ce Allah to zo zan dawo kaga kai ma da an baka wannan dama za ka za ka kwana biyu ka ina na ina ga sai kaga ba hijimin ba har jikan jikan jikan amma da kuma za ka tsufa ba za ka iya ba za ka zama ba ka da amfani to wannan tsoho ba wai tsoho bane mala'ikan mutuwa ne ya zo masa da wannan sura ta ta tsufa amma annabi Ibrahim bai sani da ka da suka yi wannan abin da shi shine sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa wannan tsohon da ya ga halin da yake ciki ya ce kai me yasa bai kai kai kake sa abinci a kunne ka sa ido kuma abinci na fito sai ya ce masa da ibrahim ai tsufa ne tsufa ne yasa haka ta tsufa ne tsufa a to in tsufa ya yi ya yi nisa annabi ba ya ce tsufa kuma sai ce kai shekaran ka nawa ne dukan mai tsohon sai ya an gaya masa ni shekara na kaza sai annabi ibrahim sai ya kirga shekarunsa ya kirga shekarunsa sai ya ga sauran shekara biyu ya kamo wannan tsohon sai ya sake tambayi shi ce yanzu nima an na kai shekarun ka haka zan dinga yi yadda kake ya ce eh mana sai ibrahim ya daga kai ya ubangiji kawai a dauke ni wato ya roki alƙawarin da suka yi ya ubangiji a karɓe ni kafin na kai wannan shekaru kawai sai tsoho ya miƙe sai tsoho ya miƙe saboda daman mala'ikan mutuwa ne kawai ka zuwa annabi ibrahim lokacin an ce annabi ibrahim yana da shekara ɗari biyu wasu malama suka ce a yana da shekara ɗari biyu da tasa'in da biyar kaga ɗari uku ba biyar lala kuma aka binne shi a kusa da kabarin na nasara yaqubu alaihi salam wa malakul maut annabi yaqubu alaihi salam labarin sa da shi da mala'ikan mutuwa kun san kamar yadda nayi bayani da mala'ikan mutuwa yakan zo ziyara yakan zo ziyara kuma ba wai za a dauke ka bane kawai zo ku dan tattauna kawai yanzu za ka fita nan wani ya ce assalamu alaikum ya ce ma ne mala'ikan mutuwa je gidanka ziyara na na gudu za ka yi kaje ina aji ba a gudu juyar su kan zo musu kana yaqubu alaihi salam akramu ahli al-ardi ala malaki al-maut في زمانه وإن ملك الموت استأذن ربه في أن يأتي يعقوب فأذن له فجاءه فقال له يعقوب يا ملك الموت أسألك بالذي خلقك هل قبضت نفس يوسف في من قبضت من النفوس فقال لا ثم قال له له ملك الموت يا يعقوب ألا أعلمك كلمات قال بلى قال قل يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ولا يهسيه يهسيه أحد غيرك قال فدعا بها يعقوب في تلك الليلة فلم يطلع يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيرا فقال لهم عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي آه. وروي أنه رأى ملك الموت في المنام فسأله هل قبضت روح يوسف فقال لا وإنه والله حي يرزق وروي أنه رأى ملك آه ملك آه ملك الموت وقد زاره فقال السلام عليك أيها الكذيب فشعر جلده وابتعدت فرائسه ورد عليه السلام ثم قال له من أنت ومن أدخلك هذا البيت وقد أغلقت على نفسي بابي كي لا يدخل علي أحد أشكو بكي وحزني إلى الله فقال له يا نبي الله أنا الذي يجتم الأولاد وأرمل الأزواج وأفرق بين الجماعات قال فأنت إذا ملك الموت قال نعم فقال له يا ملك الموت أنشدك الله إلا أخبرتني هل تكبد روها من تأكله السباع قال نعم قال فأخبرني عن الأرواح أتكبدها مجموعة أو متفرقة روحا روحا قال أقبلها روحا روحا قال هل مرت بك روح يوسف للأرواح قال لا ما لا يكي النبي يعقوب عليه السلام labarinsa da mala'ikan mutuwa annabi yaqub ya kasance mafi darajan dan adam a bayan kasa a wajen mala'ikan mutuwa wato ka san mala'iku suna bibiyan mu mala'iku suna bibiyan mu ayyukan mu in ka tashi cikin dare kana nafilfili mala'iku a wanda suna bibiyan ka sun san ka wanda ya je gidan club sun san shi na wanda ya tsaya kallon kwallo sun san shi na duk abin da kake da wanda ya tsaya wasan na ya yanka dare da ba wanda ya tsaya yana kallon batsa na duk suna nan suna gani so suna maki to laika ka roki Allah madaukakin sarki suka ga mutum yana da kirki yana jin Allah sai su roki Allah ya ba su dama su ziyarci shi to a lokacin Annabi Yaqub alaihi salam shine mafi darajar dan adam a bayan kasa a wannan lokaci shine sai mala'ikan mutuwa yace ya ubangiji ina son ka bani izini na ziyarci Annabi Yaqub shine sai Allah ya bashi izini ya tashi ya zo wajen Annabi Yaqub da ya zo kuwa suka gaisa dama ya kallo ya ce ya kai mala'ikan mutuwa na haɗa ka da wanda ya halicce ka wato na haɗa ka da Allah tambayar da zan ma shin ka ɗauki ran annabi Yusuf cikin rayuka da kake ɗauka ka ɗauki ran annabi Yusuf saboda a lokacin bai san an ce maka kura ta cinye na a Yusuf na alƙurani ya ba mu labarin annabi Yusuf an ce masa kura ta cinye shi da haka yana nan yake tambayar mala'ika mutuwa sai yace masa a ban dauke ransa hake ne kine ne dauka ran ba wani ne bare ya ce a bai sani ba ko an dauke ran shi a wani gari a shine dai yake a lalle bai daure shi ba sai mala'ika mutuwa yace masa ya abu shin bana koya maka wata addu'a ba bana ga matan da ya ga yana cikin damuwa yana son ya gani yace banan baka san da koya ma wata addu'a da zaka yi ka roki Allah da ita yace ka koya mu shine sai yace to ka dinga ce ya ya zal ma'ruf allazi la yanqadi abada ya ma abuci wato alheri wanda alherin sa baya yankewa shine Allah wala yuhsi ahadun ghayr ba kuma wanda ya san iyakar alherin Allah sai Allah yace yayi ta wannan addu'a kawai sai annabi Abu ya kama wannan addu'a yace daga dauran da ya gaya mata wannan addu'a asuba bata fito ba bata yi ba sai ga sabon annabi Yusuf ya iso kusan bayan ɗan uwansa sun je zuwan farko na ya ce musu ba zai ƙara ba su awun abinci ba sai sun zo da ɗan uwansu suka abin da yace musu to in fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabu in ba ku zo min da shi ba ba zan ba ku abu ba kar ma ku zo dukkari gari na to kaka kai suka lallabo baban na suka taho da bunyamin to lokacin da suka zo ya ja su ya ja dan uwan nashi ya ce masa inni ana abuka fala tasta isma kanu na ni ma kanu ne na yaf'alun ne to da ya gaya masa shi ya san cewa nan dan uwansa ne amma su ba sani har zai lokacin da ya zo ya ce musu dukan an karaba tun abinci aka raba tun abinci kowa biyu biyu biyu da ba su goma ta sai zama saura shi tsanin nasa shi ba da bai da dan uwan abinci ya ce dan wani shi ne dan wani shi da da ya ya bata in yana yaro ya ce tun da bai kai zo mu ci abinci sai ya dashi shi ne sai suka ke barci to shi ne bayan lokacin da ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa na na wa ko haka ne wa ati iz antum jahilun قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي علينا به إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل عمل أجر كلنا قال كاومنا من قال ماما أجر أجر المحسنين to lokacin da suke haka sai ya ba shi riga yace ku tafi iza gobi kabiji haza ku tafi da wannan riga in kun ji dan san ba ki labarin baban ya samu gara da ido yace ku jefa baban ya ati basira zai dawo zai kuma gani to wannan ma addu'a da mala'ikan mutuwa ya koyawa annabi yaqub cikin dare da asuba sai ga wannan sakon ya zo ai kun gane magana wannan rigar asubar ranar sai ga ta nan ta yi so wanda aka jefa a fuskarsa wanda yake ya dawo ya warke shine sai a lokacin annabi yaqub yake ce musu alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamu shin ba na ga muku ba na san abinda baka sani ba a wajen Allah wato shi dan sun zo sun ce masa tabta uku tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin hada yanzu baka kushe ba kana ta tuna annabi su ai ka ya hakura kawai ne yace musu a inni a'lamu inni alam aqul lakum bayan ya samu rigar yace musu daman ba na ga muku bani na sa abin da ba ku sani ba to anan ne suka gane annabi abin da yake faɗa musu tun da haka ne da haka yanzu ya warke sai suka nemi nema musu gafara shine suka ci kalu ya abana tagafil lana zunubana suka ce ya baban mu wato kaya ka nema mana ga gafarar zunuban mu inna kunna qadi'i lalle mu mun yi kutul wato abin da suka yi na daukar Yusuf aje a jefa shi a rijiya da da da sauran abubuwa da ya faru shine sai ya ce musu kala safa astaghfir lakum rabbi da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na wasu malama suka ce ya ci haka ne yana jiran shi ma wato lokaci mafi zaɓen lokaci na addu'a sai roƙa musu kuma an rawaito cewa shi ya ga mala'ikan mutuwa a cikin bacci ya tambaye shi shin ka karɓi ran Yusuf ya ce a ban karɓe shi ba yana nan a ransa da ransa kuma ana azurta shi sana rawaito cewa ya ga mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara ya ce masa ya zo da ya zo mala'ikan mutuwa zo sai ya ce annabi yaqubu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wanda ka zauna cikin fushi wato saboda ya yana yana ta tunanin annabi yana masa wannan sallama sai ya ji gashin jikinsa ya tashi fatar jikin shi ta wato cewa wata damuwa ta shige shi irin dai abin da ya faru da ma'aikacin fadar annabi Sulaimana alaihi salam shi ma da mala'ika mutuwa yazo yazo wajen annabi Sulaiman bayan an tura shi da kiran wannan bawan Allah ga inda aka tura shi ga inda ya ganshi yazo suka gaita da annabi Sulaiman da ya kalle shi yace kawai sai ya ji kawai ya kama guri ha na gashi jikinsa ya tattashi jiki ya kama rawa shi yasa yake to ni zan wuce yace annabi Sulaiman ni zan tafi shi malaika da ya fice ce ranka dade wannan bakon da kai wani ne yace wallahi malaika mutuwa shi malaika mutuwa yace shine kuma da ya shigo baya kallon kowa sai ni yace kuma wallahi kaga da ya kalle ni yanda na zama duk na na fita hayyaci yace ya ce mun kuma zai dawo zai dawo a tsaye gashi ne ya nemi alfarma aka dauke shi da abin nan da tabarma wanda Allah ijaban Allah ya hore annabi Suleiman iska tana daukar ya nemi alfarma aka kai shi inda mala'ikan mutuwa yana jira aka ji aka sauke shi a gaban mala'ikan mutuwa misali a ce kai kana zaune Abuja an ce mala'ikan mutuwa dauke ranka a Lagos a kan ajagule misali to kuma ya ganka a nan ka rasa ka ce ka Allah a baka albama kai a kanka a jagule ko in ka ta jagule sai a sarje ka a gaban shi dama ya yana jira shi lokaci yake jira ya shi ke nan zai dauka shi kuma haka aka yi shi ne ai da ya dawo ke bawa annabi Suleiman labari yace ai mutumin nan kaji kaji abin da yasa kaga ina ta kallon shi ina ta tunanin ikon Allah Allah ya kai inda zai kai shi da saurin lokaci ga dai lokaci ya kusa gashi kuma yana da nisa daga wajen ni kuma shine na je wajen nan na cika umarnin Allah kawai sai daga an kawo shi to haka mutuwa take da kan mutum zai gudu zai samu wallahi inda take mutum zai gudu ya je ya tafi inda take wani ya taba wani darasi a ajo lokacin rafi ne ake tsallakawa daga gangare zuwa rikon kawai sai wani ban Allah ya zo mai wasa da kura sai zai gida a tsakiyar rafi sai ya daura kura a cikin gida wannan ba Allah ya zo ya wuce gidan kuran ba ta yi magana ba ya wuce har ya kusa tsallakawa kawai sai ta yi kuka yana ka kauri ya dawo a guje kawai sai ya burma gidan ya burma cikin gidan koyar ita ma ta ta harbi in ta ga za ta ɗauka abin ya ba mutane mamaki saboda inda ya dawo din da yadda ya tsorata da ba dan abin nan takunkumi ba dan sai da ya faɗi a kanta amma kuma ya yi gudunta ne ya yi gudun tsina ne ke dawo gidan da yake shi ba kaga inda tafi shi za ta yi kenan da kai ma ya iso mun ba babu yanda za to da annabi yayi masa sallama ya shiga cikin wannan hali sai ya maida masa sallama yace kai wane ne haka kuma wa ya shigo da kai gidana kuma alhalin na kulle gidana yace ina ina kuka ban san kowa ya shiga wajena ina kai kuka na da bakin ciki na zuwa gaban Allah Allah ya yi mu shine sai mala'ikan mutuwa ya ce masa ya kai annabin Allah ni ni ne wanda nake mai da yara marayu ni ne mai mai da yara marayu ni ne mai mai da mata zama masu takaba yace ni ne wanda nake raba mata taro ni ne nake raba jama'a kaga ai haka zaka ga jama'a an taso ga aboki ga aboki ga wa ga kani kawai wani lokaci suka wajen duk ya tarwata su ya dauke wancan ya dauke wancan ya haka nan yace to ake sani shine mai wani ayyuka yana faɗan wannan magana sai annabi Ibrahim ya ce to kai mala'ikan mutuwa dan ba mai wannan aiki sai mala'ikan mutuwa yace ni lalle ni shine sai yace masa ya kai mala'ikan mutuwa na hada ka da Allah ka bani labari shin wanda zaki ya cinye shi ma kana daukar ransa zaki da ya kawo mutum kace kace da shi kana daukar ransa yace kware da gaske na daukar ransa sai yace to ina roƙonka rai da kake dauka kana dauka rayuka ne jewa a tare ko ɗaiɗaya yace ɗaiɗaya nake dauka kowa na san shi mutum biliyan suka mutu ya san kowa haka ake dauka shine sai ya ce to a cikin rayukan da ka dauka ka dauran annabi ce shine shi maka a yana nan to yana nan ba a dauke ran shi ومرة أخرى يعقوب يسأل ملك يسأل وملك الموت يجيب عن الحكم أن يعقوب عليه السلام قال ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبل روحها قال نعم قال فكيف وأنت عندي ها هنا والأنفس في أدراج الأرض قال إن الله سكر لي الدنيا فهي كالتسقي يودأ قدام أحدكم فيتناول أيا من أدراجها شاء يودأ قدام أحدكم فيتناول ayyan min adrabiha ta kazalika dunya indi a yace akwai lokacin da kuma annabi yaqub yake tambayar mala'ikan mutuwa yana bashi amsa an samu daga haka yake cewa annabi yaqub alaihi salam ya ce babu wata rai ta ce kai kake daukar ranta in za ta mutu yace haka ne sai ce to yanzu ga ka a waje na kuma ga rayukan mutane a bayan kasa garuruwa daban-daban yaya kake yi ka dauki rai sai ce yanda ka san faranti faranti a gaban ɗayan faranti shinkafa wanda ake sa ma faranti a zuba ma abinci a gaban ka to haka ni kuma Allah ya sanya mun duniya a gabana haka ina kallon kowa da kowa kowa da kowa yanda ka san faranti ya ga mutanen India ga ƴan Palestine ga ƴan America ga ƴan Nigeria ga ƴan duk wanda ya takala shi ke Allah ba mu ta domin so mu tashi akan wasiyar Yaqub ala firashil maut wasiyar da annabi yaqub ya yi lokacin da yake gadan mutuwa alaikum salam na'am illa na'am na'am
Na'am. Akwai aikin mutane a ciki. Gaskiya ne. Ya ce, tun da musulunci ya hana zanga-zanga, ko mutane suna cikin halin kakani kaye. Misali, akwai hanya ne da musulunci ya mutum ya yi da sako kwarai da gaske in ka duba a tsarin mulkin musulunci musulunci cewa ya shugaba in ya tsare kanshi ya hana al'umma ganin shi ganin shi to zai shiga wuta wato don su ringa samun suna isar da sako musulunci ya faɗi wanda suke kewaye mutum duk lokacin da suka yi kokari tagon al'umma ya kai wa shugaba ina nufin sun yi aikin alheri duk yadda suka tura al'umma suka hana su kuma za a musu duk wannan hanyoyi ne na ida sako zuwa ga ga shugabanni dole a zama damun rayuwar musulunci ta ta nasiha kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sahabbai a ƙarshe na rayuwa za ku haɗu da wato shugabanci na zalunci za ku haɗu da damuwa iri sai ce musu ku yi haƙuri har ku haɗu da ubangiji wato abin da ya sa musulunci ya ƙi yarda da tawaye ya ƙi yarda da zanga-zanga saboda duk wata hanya da za ta kai ga ɓalɓalcewa da lalacewar al'umma musulunci bai zai ita ita matsalar zanga-zanga in an soma ba a iya gama kana iya shiryawa a fara amma baka isa ka ce a tsaya ba ina nuhun ka je babban musiba shi yasa kaga ko a musulunci yaƙi ma ba a yi sai da shugaba ma'anar shugaban shine in ya ce ya isa ya isa iya ce banda nan banda nan iya ce kowa ya zauna za a zauna iya ce kowa ya koma gida za a koma wanda kowa ya sani a zanga-zangan mu ba haka bane na nuhu na'am na'am ya rasula gaskiya ne gaskiya ne kaga yadda na yadda eh na'am kaga yadda nake wannan karo haka su malaman haka ake takwara su gusu Allah na don karfi abin da ya kamata su kuma garin yana suna shakarwa an sa musu matsalar cikin gida har ta wuce ta fi ƙarfinsu don me dan kada su yi abin da ya kamata su a matsayin mun al'umman musulmi an zo an ta mana ƙungiyoyi da jam'iyyoyi da club club da fati fati din mun rabu a ciki abu ɗaya fa muke yi ka tsaya da kyau kai tunani musulunci nake musulunci kake yi la ilaha illallah nake yi la ilaha illallah kake yi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ke shi kake yi kawaidul Islam ki su kake yi kaidojin imani ki kake alqur'anin mu guda ɗaya ne ni da kai misali haji in mun tashi makka din muka dosa dan Ramadan ne yazo tare rami mi tara duka wannan amma in na ganka kaman ni bige ka in ka ganni kaman ka bige ni ai ko za akwai matsala na na nuhu an riga an yi yahudawan sun yi aiki shi ne kuma yake yake yake tabin al'umma idan da da ba don haka ba ai al'ummar musulmi ita kanta wato da al'ummar musulmi za su bi musulunci a najeriya wallahi ba wanda zai yi kukan yunwa kuma amma sai an cire mana tunanin da aka sa mana cewa kowa sai ya zama mai kuɗi ka san wata musiba sai ta ta daban an sa wa mutane tunani kawai ka'ida kowa zai zama mai kuɗi da haka in baka zaune kuɗi ba sai kai ta zagi ba haka Allah ya yi duniya ba Allah ya yi wasu za su zama masu kuɗi wasu za su zama talaka amma wannan talaucin ba zai hana ka kasa cin abinci ba ina nuhu ba zai hana ka sa abin da Allah ya hore musu ba shi yasa za ka ga musulunci ya cika masu kudin nan wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum suwa za a ba talakawan za a ba Allah ya kawo maganar zakka suwa za a ba talakawan za a ba abubuwa suna nan jijjin inda shi ake yi da duk kowa ya zauna lafiya aka hana talaka kada ya zama mai hasada kada ya zama mai yeta kada ya zama aka sai wancan ya ce maki kenan to abinda su kuma ba sa son ke shi yasa duk lokacin da kace za ka dauko shari'ar musulunci kace za ka dora ta a tsarin da muke tafiya za ka ga abubuwan sun yi haka sai dai mutum ya yi kokari wata rahamar Allah shine idan mutum ɗaya tale dai Allah Allah zai saki aljanna ina nuhu kai ɗaya a ce duk kowa ya bijire kai ɗaya Allah ya saka aljanna Allah bai san ya sharaɗin rayuwar mu sai an taru an yi ba saboda shi Allah da ya halicce mu ya san me zai faru shi yasa Allah ya sa zaka ga ayoyin Qur'ani da yawa suna ta magana rai rai cewa da kanta ita kanta menene a ikira kitabaka sai daya na ikira kitabaka kafabi nan suka yawma alayka hasiba man yatada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha duk Allah ya sanya kai kadai sai kai kokari ka kula ka kiyaye amma wallahi abubuwan suna nan in ka ce za ka ɗora su a cikin musulunci ba za su hau ba in kuma ka ce za ka yi shi za ka sha wuya da ka ne sai dai kai dan na yawa a ciza a busa wannan shi ne bayani na gaskiya na abu hanyar alaihi salam na haka za ka yi eh sai ka ƙara cewa talatin sai ka sai talatin da biyu sai ka ƙara cewa talatin da shida ka sai talatin da takwas amma kar a ɓoye saboda rashin ɓoyewan zai kawo sauƙinsa shi yasa musulunci ya hana in ana ɓoyewan ai ai ai ai hakika tsakani da Allah Najeriya ba abinci ne ba mu da shi na bubuye shi aka yi na akwai abinci da aka kaga da ba a boye shi ba ga wannan tsadan ma ba ta faru ba dan in yana nan ba zai zama tsadan ba tunda in muka yi tsadan ba za a siya ba wani ya za a siya ka kowa ya samu abin da ake nema shi yasa musulunci ya hana ba ma abinci ba duk abin da yau shine ma hudu ban mun juma'a ko eh duk abin da zai zama sanadiya wahalar mutane musulunci ya hana kada ka yake shi kada boye shi fetur na ciki canjin dala na ciki waye duk abin da ka sani idan aka yi shi zai zamo mutane sun shiga wahala duk yana ciki da haka abinda musulunci yake so ka zamo sanadiyar sauki wa mutane kai ka zamo sanadiyar in na zamo sanadiyar sauki wannan mala ya zama mala ya zama shikenan za a samu sauki amma in na rike wannan ya rike ba ku ga ana tura wani ba Allah da sai yayi wai ya ce buhun siga guda dubu biyu ya fiye su naira dubu talatin da ɗaya ya sa ya kulle su liƙa da yanzu suga ya kai dubu na saba'in tamanin su to amma abin da yasa ake kai rubuta shi mutumin yanzu yana nan baya magana yana nan asibiti a kwance wallahi an ce ko magana baya yi na babu wallahi sai zama aya ga abincin a ga su da a tare ga shi yayi tsada shi kuma ko magana baya yi ka gani da haka a cikin manufar musulunci kowa ya taimaka a samu sauƙin rayuwa amma in kowa ya ce duk abin da duk wannan matsalar da ka gani shine tunanin maganar ta da kuɗi kusan wannan musibar ba ta a cikin kwakwalen al'ummar musulmi sai namu duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da tunanin tara kuɗi ya shiga musiba Allah musiba mai zaman kanta saboda tunanin tara kuɗi shine yake sa dan adam yayi zalunci shi yake sa shi kanshi abin da ya kamata yawa kanshi ba zai yi ba abin da ya kamata yawa ƴan uwan shi ba zai yi ba bai gane cewa kuɗi Allah yana ba mutum ne kai aiki da su kawai ba ana baka ne kai aiki da shi ka ci ka sha kai ta tara ka taimaki yan uwa ka sai mota ka je gida ka kamore ka tafi shine manufar kuɗi ba maganan ka tara ka tara ka tara ka tara wawa in ka tara ko me za a yi mutuwa za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune sai ya ce musu ayyukum malu warisihi habba ilayhi malihi yace cikin wani ne ya zan ya fi son kudin magada da kudin sa suka ce ya rasuwa don mu son kudin mu yace ta ai kudin ku shine abin da kuka kashe kuka gabatar da kuka yi shine naku amma wanda kuka tara kuka boye kudin magada ne ka kun fi son magada to shi wannan shugaban access bank ba wa'azi Allah ya wa mutane ai wa'azi ne wa'azi ne Allah ya wa mutane an sati biyu ya gina gidan biliyan goma ya tare ashe ko wata ɗaya bai yi a ciki gida gida ya kai gida mal har da asibiti da an gida mai kyau an ce akwai wani suna da suke ce ba intelligent house ba menene ne smart yawa smart smart house smart house na ya gini ko kai lalle ya gini wala ado yace ya gini gidan ya gini smart house to gashi smart ji yayi smart an gama eh yayi university ai abubuwan malam duniya wallahi ba abin da ya rage wa mutum kawai Allah ya nemi lahira abinda Allah ya ba kawai ka dimfari lahira da shi ka more ka cika jinka ka cika duka ka gama amma ka tinkari lahira da kun ba haka ba bata lokaci yanzu mutuwar da ake yi mutuwa ake yi da ta gaggawa wallahi ta gaggawa mu da muke national mosque kullum yanzu haka za ka ga mutum biyu mutum uku mutum biyu mutum uku in ana baka labarin mutuwar sai ka ji abin nan wani an ce shekarar jiya a jiya ne ma a ce yawa an ce ya dawo gona ko ya je gona lafiya lau a ban da wani ban da shi nan na jin mutum wajen hudu aka wasan lafiya yau ma yau yau yau biyu a ɗaya ne yau to haka nan haka nan haka nan take zuwa dan haka gani abinda Allah ya baka hawa Allah godiya ka nemi lahira da shi shikenan tafiya da tsana kan hanya kowa tafiya zai ba mai zama amma a rike nan ka sha wahala ka wahalar da mutane kuma ka tafi ka bar su domin aka yi Allah ya kiyaye sallu ala nabi sharif Allahumma salli ala Allahu alhamdulillah hannun shi da yake kira masa addu'a tare da biya a zariya Allah ta akwai dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu a zariya Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta akwai dan uwa kuma da ya bude sabon shago ko to shi kuma yana neman addu'a Allah ya sa ya ya zauna lafiya Allah ya sa ya kasuwanci ya bunƙasa Allah ya raba shi da cire ba a ku ya ku ni ne ka wannan addu'a sai ce Allah ya sa ya zama alheri duniya da lafiya wanda shagon su yake karami Allah mai da shi babba yawa tsakanin wannan amin din ya ce da yawa wanda bai da shago Allah ya bashi Allah Allah madaukakin sarki dukkan azurta mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لطيفا بقلبه يا عليما بقلبه يا خبيرا بقلبه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا ولا ولا عثيرا إلا يقبت ولا هدفا من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين آمين
Okay. Hmm?